أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda ke cikin makarantar sai a birnin da magaram jamhuriyar niger a yau muna ranar laraba 15 ga watan rajab shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya har yanzu muna cikin karatun littafin mu alwaji fi aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya a daidai gabar da malam ya fara yi mana bayani dangane da abin da ya shahi a bangare na farko daga cikin bangarorin tauhidi ko kuma kashe-kashen tauhidi guda uku malam ya fara mana bayani da kashi na farko shine tauhidin rububiyya mun tsaya a daidai gabar da malam yake cewa wa khulasatuhu huwa tauhidullahi ta'ala wa ifraduhu bi af'alihi ma'ana takaitaccen bayani dangane da wannan tauhidin shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ya shahi ayyukan shi ma'ana duk ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai yake yin su idan to bawa ya kadaita shi a cikin wa'innan abubuwan kada ya yi tunanin akwai wani tare da Allah wajen aikata wannan abubuwan wannan shi ne gabar da muka tsaya a satin da ya wuce a yanzu za mu tashi gaba ta gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ta'ala ya mana jagoranci malam yake cewa وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب الإيمان بربوبية الله تعالى malam ya ce hakika dalilai na shari'a sun tabbatar da wajibcin imani da rubiya ta Allah subhanahu wa ta'ala mana duka dalilan da suka zo na shari'a aka ce dalili na shari'a shine abin da shari'a alqur'ani da sunna da kuma maganganu na magabatan kwarai sai ce wal qur'anul azim shi kuma alqur'ani mai girma mali'un bi dhikril adillati ala rububiyyatihi ta'ala yace alqur'ani shi kuma yana cike duk da qur'ani da muke sani yana da izib da yawa a cikin shi kusan izib 60 ne adda kai a cikin alqur'ani malam yace to wannan izib 60 din a cike yake dangane da ambato na dalilan da suke nuna cewa Allah subhanahu wataala shine ubangiji domin duk a kowace sura ta ƙur'ani cikin surori kusan 114 yana da wahala ƙalla kake samun surori ɗaiɗaiku wanda ba su ambaci ba wato tauhidin rububiya shine nan malam yace wala takadu suratun min suwari tahru min zikri yace kai yana da wahala kaga wata sura daga cikin surai qur'ani wadda a cikin ta babu ambatan tauhidin rububiyya awil isharatu ilai ko bata ambace shi ba ga baki daya zaka ga tayi ishara ma'ana tayi nuni zuwa ga wannan tauhidir rububiyya din sai ce fa huwa al-asas bin nisbati li anwa'i tauhid al-ukhra tauhidir rububiyya malam yace shine tushe dangane da sauran nau'ika na tauhidi saura wanne ne sauran akwai saura wanda shahararru daga cikin su shine tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat jagora a ciki shine tauhidul rububiyya kamar yadda a baya lokacin da muka yi zancen arkanul iman muka ce a cikin arkanul iman guda shidda jagora daga cikin su shine imani da Allah subhanahu wataala babu yadda za a yi wannan rukunan guda shidda su tabbata in baka ciki ba da imani na akwai samuwar Allah subhanahu wata'ala guda shidda ne in ka rasa na farko daga ciki wannan biyar ɗin su shi to haka tauhidul rububiyya lokacin da mutum ya rasa shi to babu shakka ya rasa wa'incan biyun gaba da domin shi tauhidul rububiyya kamar yadda muka karanta shine imani da cewa Allah subhanahu wataala shine ubangiji shine mahalicin komi shi yake juya al'amuran ma'ana ka yarda da cewa shine ubangiji tauhidul uluhiyya kuma shine kadaita Allah subhanahu wataala cikin abubuwa na ibada in zaka yi ibada kai saboda shi tauhidul asma wa sifat shi kuma ya danganci sifofin Allah da da sunayen shi wanda suke masu kyau to tambaya anan shine wanda bai yarda ba da na farkon yaya za a yi a tambaye shi na biyu bai yarda akwai Allah ba shin ka tambaye shi in zai yi bauta ya ma Allah shi kadai bai yarda ma akwai shi bai yarda akwai Allah ba an mushi tambaya dangane da sifofin ubangiji bai ma yarda akwai shi ba kenan rashin wannan nau'i na farko daga cikin anwa'u tauhid yana sawa mutum ya rasa sauran gaba kida qala Allah subhanahu wata'ala malam yace zai kawo mana yanzu wa'insu daga cikin ayoyi na alkur'ani wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji tunda a baya ya ce yana da wahala ka ga wata sura daga cikin surorin alkur'ani ba ta yi nuni zuwa ga wannan tafiyar rububiyya din ba to yanzu zai fara kawo wasu daga ciki mu dauki a sura ta farko daga cikin alkur'ani suratul fatiha Allah subhanahu wataala ke cewa alhamdulillahi rabbil alamin wannan ayar kusan kowane musulmi ya santa godiya ta tabbata ga Allah sai ce mi rabbul alamin ubangijin talikai ma'ana Allah subhanahu wataala shine ubangiji an tabbatar da allantakan Allah subhanahu wata'ala an tabbatar da cewa komi daga cikin talakai shine ubangijin su gaba da kinan kun ga wannan aya tana tabbatar mana da tauhidin rububiyya wa qala ta'ala a wani gurin na daban Allah subhanahu wata'ala yace ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah subhanahu wata'ala yace tabbas halitta da al'amari suna da hannun shi kun ga juya al'amura yana hannun shi halitta tana hannun shi shine yake halitta kuma shi yake juya al'amura ko daga nan aka tsaya tauhidul rububiyya ya fito amma ba tsaya daga nan ba sai aka ce tabarakallah girma ya tabbata ga Allah sai ce rabbul alamin ubangijin talikai sai ƙara tabbatar da allatakan Allah subhanahu wataala a aya ta gaba Allah subhanahu wataala ke cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine wanda ya halicci a gare ku dukkanin abin da yake cikin ƙasa duk abin da ka gani a doron ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya halice shi yanzu dan adam ba zai iya yi rayuwa ba sai ya sha ruwa amma ruwan ba shi bane ba ya halicci abin shi kuma ba wasu bane ba a ƙasar su suka halicci ruwan suke bashi yana biyan faktir a Allah ya hudu abin shi Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin ruwa shine mahaliccin dukkanin sauran ababen da suke doron ƙasa kamar yadda wannan ayat ta nuna to wannan ayat menene alakata da tauhidin rububiyya alakata da shi shine an tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala halitta na dukkan abin da yake doron ƙasa wanda kuma halitta babu wanda ke yin tafaci ubangiji sannan kuma aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna Allah huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin lalle Allah subhanahu wata'ala shine mai arzitawa sannan kuma mai tsananin ƙarfi a nan an tabbatar da abubuwa guda biyu da Allah abu na farko an tabbatar da cewa Allah shi ne yake arzitawa abu na biyu an tabbatar da ƙarfi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa'innan ababen guda biyu arziki da kuma ƙarfi wanda ƙarfin ya fi na kowane nau'in halitta ababe ne wanda ba su tabbatuwa sai ga wanda ke mahalicci ina wannan ayin ita ma tana mana ishara zuwa ga abin da ya shafi rububiyya ta Allah subhanahu wataala aya ta ƙarshe da malam ya kawo a cikin jerin yawoyin nan ayoyi Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin surati Yunus Allah yake cewa qul man biyadihi malakutu kulli shay Allah ne yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayani ka ce musu wane ne wanda a hannun shi mulkin komi yake wannan tambaya ce Allah waye a hannun shi mulkin komi yake akwai wani banda Allah babu to kaga wannan ita ma aya ce da take tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne ubangiji kuma shi kaɗai ne wanda ya gawarta dangane da abin da ya shahi allantaka babu wani ubangiji sama da shi shi yasa a kullum muke cewa la ilaha illallah babu abin mabauta da gaskiya sai Allah duk wani abin mabauta da gaskiya ko da an same shi ba za a same shi ba ana mashi abin ba zai zama to abin bauta da gaskiya da cancanta wataƙila haka ce babu abin mabauta sai aka yi shiru wani sai ce a to ni a garin musaniya ake bauta ma kenan akwai abin bauta to amma abin ma bauta da gaskiya da kuma cancanta babu babu wani a duk doron ƙasa face Allah subhanahu wataala saboda ita yanzu misali ga wanda yake bautar wani Allah ba Allah ba za a zo wani lokaci wanda za a kure wannan abin bautar tashi wanda zai zama to fashi da wani abu da zai iya mishi na taimako malamai suna ambata kissa ko kuma asar da aka rawaito daga Umar bin Al-Khattab Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi Umar bin Al-Khattab yana cikin wata tahiya doguwa kamar shi Umar ne yake bada labari wata ana zama sai aka ga ya gingibe da dariya aka ce ya amirul mu'minin me yasa ka dariya ne sai ce ai wani abu na tuno lokacin jahiliya yace muna cikin wata tahiya cikin daji yunwa ta yi yunwa an rasa yadda za a yi kuma guziri ya ƙare ya ce to amma kuma a cikin kayanmu da suke hannu akwai wani ubangiji da muka sassaƙa amma da dabino muka yi shi saboda da komai yin shaki ana yi da icce ana yi da katako kuma sai a zo a bautata mashi ya ce sun yi wannan ubangijin da suka ƙirƙira da dabino suka yi shi kuma yanzu ga yunwa ta yi yunwa an kalli gabasa da yamma babu abinci ba wanda zai ka ɗauki sai a ce to ubangiji kai haƙuri za mu cinye hannunka kan ayyuwa sai a cire hannun a cinye in an jima yunwa ta yi ma ce ka dai ƙara haƙuri za a cire ƙawarka in an jima an sai da za a mun duba ka yahe mu amma za mu cinye ya ce sai da suka cinye wannan ubangijin nasa gaba ɗaya shi ne abin da yake ba shi dariya wai shin dama ubangiji ana iya cinye shi da a ce ubangiji ne wanda yake da dan wani wato iko ko kuma wani karfi akan waɗanda suke bautata mashi shin zai yarda ya bari a cinye shi lokacin da za a cinye shi zai iya kawo ma kanshi ɗauki bai kama kanshi ɗauki ba cinye shi suka yi kuma ya shiga cikin ciki ya koma bayan gari wannan wani irin ubangiji lalle Allah subhanahu wataala shine mafi cancanta da bauta dangane da dukkanin abin da ake bautata ma a doron ƙasa malam sai ya ce wa hadan nau'u min at-tauhid yace wannan nau'i na tauhidi wanne kenan tauhidur rububiyya wannan nau'i na tauhidi malam yace aqarrabihi fil jumlati kuffar quraish malam yace kafaran quraishawa gabaki ɗayan su sun yarda da wannan tauhidi ashe kafirai ma suna da tauhidi tauhidin rububiyya kafiran quraishawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama suka ja ya ja suka hudu suka yaki manzon Allah su ma sun yarda da wannan tauhidi sun yarda da cewa Allah ɗaya ne Allah wanda ake nufi da bukata Allah subhanahu wata'ala babu wani ubangiji sama da shi in ta kare an shiga halin haula a wurin shi za komo su ma sun yarda da wannan sai yace kuma wa aktharu ashabil milali wan nihali wad diyanat da yawa daga cikin ma'abota addinai wa'inda suka gabaci musulunci saboda kayan musulunci an yi wayansu addinai sannan kuma an yi wayansu shari'o'i ba za a kira su addinai ba sai a kira su aqidu da shari'o'i saboda malamai sukan ce addinin musulunci shine addini tun harkon manzanni annabi nuh gabaki ɗayansu da suka zo zuwa ga musulunci suka kira to wannan shari'o'in da suka zo da su da aƙidojin da suka zo da su su ma sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangiji ma'ana sai irin tauhidin rububiyya haka nan yace wal mushrikun al qudama alladhina ba'atha Allahu ilaihim rusul haka nan mushirikan farko da muke jin labarin an yi doki ba daɗi tsakaninsu da manzanni su ma sun yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji sai ce fa kulluhum kanu ya'taqiduna wa yaqirruna bi anna khaliqal alami wa man fihi dukkan wa'annan mutanen da muka ambata malam yace sun kasance suna uzurcewa a zuciyarsu kuma sun tabbatar da cewa mahalicin duniya da abin da yake cikin duniya wa raziqul makhluqati jami'an wa raziqal makhluqati jami'an haka kuma wanda yake arzita bayu wa'inda suke abin halitta gabaki da huwa Allahu wahdahu Allah ne shi shi kadai gabaki da sun yarda cewa Allah shine yake arzita kowa da kowa qala ta'ala menene addalilin da yasa malam ya faɗi haka me hujjar shi yanzu zai kawo yace Allah madaukakin sarki ya faɗa ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقل لا يعلمون الله يتي يا منزل الله ولئن سألتهم إن ذاك تسيه suka tambaye su su mushrikan da suke cewa ba su yi imani da kai ba da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ardi wa ya halicci sammai da ƙasa la yaquluna da sun ce maka Allah ne ma'ana sun yarda mahalicin sammai da ƙasa wane ne Allah ne ma'ana Allah ne shine mai yin halitta qul alhamdulillah Allah ya ce to dan haka ka ce godiya ta tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ce bari dai mafi yawancin su basu sani ne ba wa qala ta'ala a wani gurin na daban Allah subhanahu wata'ala ya ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ya manzan Allah ka ce musu wane ne yake arzita ku daga sama da kuma ƙasa amman yamliku sam'a wal absar kuma wane ne mamallakin ji da kuke yi da kuma gani da kuke yi in an yi magana kana ji in zaka tayi kana ganin gaban ka waye ya mallaka waye mallakin wannan wanda in ya ga dama yana ya kwacewa wa man yukhrijul hayya min al mayyit kuma waye yake fitar da rayayye daga cikin matacce mutum nawa ne mace nawa ce ta zo yin naƙuda sai ta zo naƙuda sai ta mutu kuma da ƙarshe a yi operation a hudu ɗan da rai a cikinta aikin wane ne wannan yana daga fito rayayye daga cikin matacce sai a samu wani kasurgumin ɗan duniya kafiri ne ya addabi musulmi in yi ayyada kuma yi musulunta waye yake wannan aikin wa yukhrijul mayyita min al kuma Allah sai fitar da matacce daga cikin rayayye an sha aiho mutum a mace kuma rayayye ne ya haife shi wannan aikin Allah ne sai ce wa man yudabbiru al'amr kuma wane ne yake jijjuya al'amuran yanzu nan da awa uku da suka wuce ba dare bane babu duhu amma yanzu ga duhu ya zo wa kirawo shi a cikin mako wanda ya danna wani abu duhu ya zo babu kawai ganin duhu kai ya zo akwai wanda ya aiko shi shine wanda yake jijjuya al'amuran da za a ƙara awa goma nan gaba kuma ba duhun za ka gani ba haske za ka ga ya zo ma'ana Allah shine ke jujjuya al'amuran ka tambaye su wa'annan abubuwan da aka zano wane ne yake yi Allah ya ce fa sayaquluna Allah zasu ce maka Allah ne yake wannan ayyuka kinan kaga su ma sun yarda da irin wannan nau'ika na ayyuka na Allah subhanahu wataala kuma sun tabbatar da cewa Allah shi ne yake fa qul afala tattaqun ya annabi ka ce musu tunda kun san Allah yake wannan shin ba za ku yi tsoron Allah ba in dai hakukin Allah yana wannan to lalle kuwa Allah ya cancanta a ji tsoron shi kuma a wurin ta mishi ɗan uwa abin da nake so in faɗi a nan shine tauhidi na Allah shine yake arzitawa shine yake juya al'amura shine yake jarabtar bayi shine yake halitta shine yake dora wa mutane jarrabawa talauci arziki rashin lahiya cuta wannan kafirai sun yarda da shi amma abin mamaki da yawa za ka samu a yawa cikin musulmai a wanda in aka zo wannan bangaren yana da matsala shi yasa wanda daga cikin malamai ke cewa in kuma mutum bai yi a hankali ba za a samu abu jahil ma ya yi shi imani ta yaya abu jahil zai yi ka imani shi abu jahil ya rarra cewa arziki allah yake yin shi ga ƙur'ani ya faɗi amma yanzu wani sai ka ga yana neman arziki a wajen boka da malam to da Allah da annabi da kai da Abu Jahil a nan babu ma imani sun yi ka imani kuma su kafare ne da furcin Allah Allah ya ce kafare ne kuma Allah ya ce sun yarda da Allah shi yake arzitawa to kai yanzu kai baka ma yarda da Allah yake arzitawa shi da kake sai an ce ma kafiri almai suka ce kamar lasar ta haukan mutum in dai har kana tunanin akwai wanda yake arziki ba Allah ba ka kwace wani haƙƙi na ubangiji ka kafirta qur'ani ya tabbata Allah yake kai kuma ka ce baka yarda ba sai suka ce inkari ne da juhudi ga abin da Allah ya faɗi saboda ka kawo ta daga cikin musulunci in kana so ka dawo ka cigaba da sallah sai ka yi wajen malamai ka sake cewa to na zo musulunta a baka kalmar shahada ka shigo saboda yanzu ka fita daga cikin layi na musulmi Allah madaukakin sarki ya ratar da malam sai ya ce wa zalika li anna qulubal ibadi mafquratun ala al-iqrar bi rububiyyatihi jalla wa ala malam yace yo ai asalin wato fitra ta zukatan bayi an dora ta ne akan cewa tabbas sun yarda akai Allah ma'ana da aka naso ka duniya ma ka fara kallon duniya da mutane ana abubuwa yau da gobe hankalinka ya razawa kai ka san da cewa babban zaba ko wanda ke juya abubuwan duk wanda ya shigo duniya ya san akwai mai ita ba ita ciki take juyar da kanta ba ba zai yi ba kawai ka samu kanka a duniya suka ce a in damuna ta zo subhanallah yanzu kanan da watanni da suka wuce damuna muke kuna zamane babu hadari babu komai sai ku ga hadari ya zo in aka jima sai ya fara cida har da walƙiya zai ringa yi in aka jima kuma sai ba da ruwa kuma an jima sai tsaye da ruwa yanzu fi sabila shi ne ya ga dama ya zo ya abin wannan ai ba sai an ce maka ba akwai wani wanda yake tafiyar da wannan abu ma'ana kai da kanka ɗabi'a ka bata yarda ba a ce wannan abin kawai ganin shi aka yana faruwa tabbas akwai wani karkashin haka shine Allah subhanahu wata'ala ma'ana shi ne ma nan malam yace fitra ta bayi an dora ta ne akan cewa lalle sun yarda da Allah Allah ne kuma shi ne yake yin wa'annan abubuwa malam yace walam yunkir hadha tauhid malam yace wannan nau'i na tauhidi ma'ana tauhidin rububiyya babu wanda yayi inkarin shi yace bai yarda da shi ba illa ad-dahariyatu fi ma salafa wa shiyu'iyyatu fi zamanina hada face wa'insu jama'a da ake ce musu ad-dahariya cikin jama'u al'ummu da suka wuce wa shiyu'iyya da kuma wasu jama'a da ake ce musu ash-shiyu'iyya fi zamanina hada su kuma a cikin wannan zamanin namu suke su ne kadai aka samu a tarihin duniya sun ce basu yarda ba cewa wai wannan duniyar da arziki da halittar duniya akwai Allah wanda ya yi ta to su wane ne a shiyu'iyya sannan kuma su wane ne addahariya addahariya su ne wayansu mutane wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin su asalin su yana kaiwa ga can lokacin da Allah yake cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr Allah ce zaka ga suka suna cewa ba komai bane ba illa hayatuna dunya rayuwa ce muke a duniya namutu wa nahya in muka mutu to za mu sake dawowa mu ta rayuwar da ba wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da zai kashe mu face zamani kawai zamani ne su ne wa'inda ake cima da hariya aƙidar su yaya take aƙidar su shine duk wanda ya zo aka aihe shi ya zo duniya an kai shekara sattin to in ka mutu mai za an binne ka to zakarin diddige ka zama ƙashi to kuma wai yanzu a wata sabuwar rayuwa da za a yi nan gaba za a sake aiwo ka da hannu sai ka zo ka ƙara yin wata sattin a duniya in ka mutu za a ƙara yin wata rayuwa daban sai ka ƙara dawowa ka sake wata rayuwa ka yi sattin sai ka mutu ma'ana kawai ba mutuwa dole kuka sun mutu wai su a tunaninsu sun mutu ne zamani ne kashe su amma suna nan za su sake rayuwa bayan wayansu shekaru da dama shi ne za ku gani wani lokaci ana nunawa masu irin wannan aƙida suna yin fina-finai suna nunawa bayan shekara ɗari hudu an sake aiwo mutum ya sake irin rayuwar da ya ada ma'ana su ba su yarda da ko wata kiyama ba kawai in ka mutu to ka kwantar da hankalin ka je ka za ka yi sabuwar rayuwa nan gaba za a sake aiwoka a duniya daga cikin wa'inda suke da irin wa'innan aƙida akwai manya-manyan falasifa wa'inda suke filozof ne su suke da irin wannan aƙida suna cewa wai duk bayan shekara dubu talatin da shidda komi zai dawo kamar yadda yake kamar yanzu munan da muke zamne muna wa'azi muna karatu a cikin wannan masallacin bayan shekara dubu talatin da shidda tabbas mun mutu wai za a sake yin mu'in zan mu sake yin wata rayuwa kuma mu ƙara haɗuwa a nan kuma hallo muna wa'azi haka suka ce wa'annan su ne da hariya ma'ana kawai duniya an zo ne za a dawoma in an mutu ma dawo ba za a yi to su ne su suna daga cikin nau'i guda biyu na wa'inda ba su yarda ba da cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahalicin komai da kowa nau'i na biyu su ne ashiyu'iyya ashiyu'iyya su ne ake cewa communist kamar aƙidar ta sai ta ce communism muna jin communism sau da yawa su yan communism menene aƙidar su aƙidar su shine suna zuwa zuwa ga iskatil tamayus su a wajen communist babu wani bambanci tsakanin talaka da mai kudi babu bambanci tsakanin namiji da mace kowa ɗaya ne kawai wanda ita ce aƙi da su to su ma ba su yarda ba da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala kuma daga cikin wa'inda ake danganta musu wannan aƙide ana cewa su ne shugabanni akwai babban filozof na duniya wanda ake ce mashi Karl Marx sananne ne ga wanda suka san falsafa shi ne jagoran wannan aƙida kuma wannan aƙida ta samu asali ne tun shekara ta dubu da ɗari kusan takwas da sha takwas a wannan zamanin nan daga nan ta samu asali aka ɗari mata gindi a duniyar mu ta yau wanda a yau da kuke gani ana ta ƙoƙarin a kawo ma mutane dokoki wanda suka saba ma addini 'yan communist su ne suka ɗare ma abin gindi ta sha nawa ake zuwa Nijar za a ɗora wannan dokar akwai dokar da aka zo za a ɗora ta yin assembly ta da ku kuma malamai ta da ku kuma sai a ce kai wannan ku kyalle su ba sai a gaba ku bari alama daga cikin dokokin tunda mun ce daga cikin aƙidun su shine babu tamayus mace da namiji ɗaya ne sun ce wai in aka zo yin rabon gado ma babu wani namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya raba za a yi tsaka kai ka tsakira ne ta tsakira bayan kuma mu mun san a qur'ani ta aka yi ne zakari mithlu hadhil unthayayn namiji yana da kaso biyu mace tana da guda wannan shine addinin wannan shine musulunci amma su aqida su babu wannan kuma in aka zo za a yi jagorancin gida fifty fifty ne ita ta ka hamsin kai ka ka hamsin in kai ka biya wuta to ita ta biya ruwa in ka ka shinkafa ita ta ka makaroni in ka biya in ɗiyan ku biyu ne in ka biya ma ɗaya lakwal to ita ma ita biya ma ɗaya ma'ana a komi an raba saka mu kuma addinin musulunci ba haka bane ba kuma sai suke so su farlanta ma kasashen musulmai dole sai sun yi aiki da wannan abu shi yasa ake ta muhawala musamman kasashen da basu da kanun na ahwal shakhsiyya ko da na itasibi yanzu a Niger babu ko da na itasibi yanzu in a gidanku aka yi mutuwa an aka tashi rabon gadon a justice ake rabon gado babu kwad ko article a cikin kwad na Niger cikin kwad civil babu inda aka ce ga yadda za a raba gado na tak tak babu article yin wannan saboda mu kasan mu kasa ce ta musulmai amma kuma dokokin ba dokoki bane na addini kuma an mamance da musulunci a dokokin mu yanzu din rabin gadon da ake a duniya sai dai a samu malamai a unguwa ko a ta gidan alƙali na unguwa ko a ta gidan sarki hatta da justice in hanta in harka ta rabin gado ta zo sai dai su kirawo malamai ko alƙalai su wanda suke zuwa justice sun sani saboda a Nijar babu doka wadda ta ce ga yadda za a raba gado haka kuma babu doka wadda aka danganta abin da ya shafi saki yanzu in ka saki mata ka saki biyu ya ta ce saki uku ne ai garna ma za a yi ko to yanzu in ta kai karanka justice a cikin dokokin nishir akwai dokar da ta ce in aka yi gardama da mace da namiji akan saki ga yadda za a warware rikicin babu saboda mu a dokanmu ta kasa ba a kula ba da wa'in wannan abuwa kuma wannan abin ya dace hukumomi su kula da shi ya kamata a ce hukumomin sun huddo dokoki wa'inda suka dace da al'adunmu da ɗabi'unmu da kuma addininmu galibi hukunci abinda kwadin sibilin yake cewa shine duka irin wa'innan abubuwan da suka shayi addini ba mazancin addini a ciki ta ake za a aiki da al'ada kawai za a yi aiki da al'ada an bar ma al'ada ita zata yi jagoranci to tun da an ce an bar ma al'ada ita zata yi jagoranci to kun ga al'adar da magaram daban ta maraɗi daban ta difa daban ta agadasa daban wannan abin ya sa yanzu mu a al'adarmu in za a yi armeniya ne kudin sadaki sai a ce to a al'adance dai ga abin da ake in mutum yi sadaki zai kawo bali zai kaza to in aka ta wajen juji ma da al'ada zai muku shari'a saboda kwarci bila ce da al'ada aiki a ba ruwan shi da addini to kuma al'adar da magaran daban in a difa ne abin ya faru da al'adar difa za a aiki ma'ana babu wani abu tsiyayye wanda yake na doka kowa ya san shi kuma wannan yana da alaka da rashin mai da hankali dangane da abin da shayi addini akan dokokin kasanmu wanda muna kira zuwa gwamnati sake duba wannan al'amarin a zamana da malamai masana addini a hulɗar dokoki wayanda suka shayi al'ahwalin shafsiya tsare-tsaren addinanmu da kuma abin da shayi rayuwarmu ta yau da gobe musamman abubuwan da addakwai yawan rikice-rikice a ciki kuma ana yawan zuwa justice a cikinsu to wayannan su ne a shiyu'iyya wanda suke ganin cewa komi ne babu bambanci to da addahariya da ashiyu'iyya su ne kaɗai aka taɓa samu a tarihi waɗanda suka ce wai ita wannan duniyar da muke rayuwa kawai kowa dai da aka aihe shi ganin ta tana tafiya babu wani wanda yake sarrafa ta sama da kake daga kai ka gani kawai ita ta yi kanta ƙasa ma da kake gani a shugaban wanda zaka ita ta yi kanta ruwa da kake gani na zawa da hadari da rana wai kawai jujjuyawa ne suke in wannan ya tayi sai ɗayan ya zo shi ma kamar sun zauna sun yi kwansu tsakanin su kai shekan an jima na biyu bayan ka haka suka ce kawai babu wani ubangiji a ƙarƙashin wannan wanda kuma wannan a tarihi su biyu ne kai da ka samu a duniya wanda suka faɗi wannan abu malam ya ce liza malam ya ce saboda haka fa inna hadha an-naw'u min at-tauhid lalle wannan nau'i na tauhidi la yudkhil sahibahu fi dinil islam bai ya sa me shi a cikin addini wai dan ka yarda da cewa Allah shi ya halarci sama shine mai arzatawa bai ya sa ka zama musulmi fa saboda akwai sauran akwai tauhidul uluhiyya kana bauta ma Allah domin shi ka yarda Allah shi yake arzatawa shine wanda ya halitta shin kana bauta mai in baka bauta mishi ai ba musulmi sunanka ba su ma kafirai na lokacin annabi sun yarda Allah yana arziki sun yarda Allah yake bada ruwa shi ne ke shi al'amura amma ba su bata mashi sai Allah ya kiraye su kafirai kenan yanzu kai ma in kayar Allah yana wannan abu ba zai saka ba cikin musulunci fa wala ya asimu dan kuma wannan abin ba zai ba jinin ka kariya ba in ana yakin musulunci har da kai za a yaka ko da kayar da Allah yana yin ruwa ko da kayar da Allah yana arzikawa wa malahu kuma an tashi kwasar ganima har da har da duke kaza kwashi saboda baka cikin layin musulmai wala yujihi fil akhirati min azabin nari wal khulud fiha wal iyazu billah malam yace kuma an ta lahira dan ka yarda wai Allah ne mai halitta ka yarda Allah ne mai arzita wannan ba ya sa ba a kisa ka wuta wuta zaka kuma ka shiga heka da goma ciki ba za ka wuce ba Allah madaukakin sarki ya kare malam yace ba zakka fita ba daga cikin wa'innan abubuwan hatta yaltazima bin nau'i thani min anwa'i tauhid wa huwa tauhid al-uluhiyya mutum ba zai kubuta ba daga wannan azaba har sai ya lazimci nau'i na biyu shine tauhid al-uluhiyya ka bautata ma Allah ka yarda Allah shine ya halitta eh to ka bauta ne ka yarda shine yake arziki ka nemi arziki a wajen shi kadai kaka tafi wajen wani shi nema in ka yi wannan shine ka kubuta daga azaba Allah shine ka shiga cikin layin musulmai shine yanzu in an zo yaƙi ba za a yaƙe ka ba kuma in an zo kwace dukiya kafirai kai ma ba za a kwace ta ka ba sai nau'i na biyu shine tauhidul uluhiyya yanzu malam ya yi da mana bayani dangane da tauhidin rububiyya kenan a takaice tauhidin rububiyya shine kadaita Allah subhanahu wata'ala dangane da ayyukan da shine yake yin su halitta arziki juya al'amura yin ruwa yin abin da ya shahi iska da lumwashi da sauransu duka wa'ina ababe ne wanda Allah yake yi to a tabbatar mushi da su kuma shi kadai ne babu wanda ya kama mai suka yi kuma a yanzu da ke juya al'amura babu wanda ke kama mai suna juyawa wannan shi ne tauhidul rububiyya malam yace tauhidul uluhiyya shi kuma tauhidul uluhiyya ha menene yace ma'anahu al-i'tiqadul jazim ma'anar shi shine kudircewa cikakka wal iqrarul kamil da kuma tabbatarwa wanda take ta gaskiya wal i'tirafut tam da kuma amincewa wanda take kammalalla bi anna Allah ta'ala huwa al-ilah alhaku wahdahu cewa Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji na gaskiya shi kadai al-ilah shine wanda ya cancanta a mabauta shi ya cancanta a mabauta shi kadai la ilaha ghayru ba wani abin mabauta sai shi kadai wala ma'budu siwa babu wani wanda ya kamata a yi a kaɗaita shi da bauta sai Allah subhanahu wata'ala almustahiqqu lil ibada shine mafi cancanta a mabauta ɗan uwa in mutum yana so ya gane cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya cancanta a mabauta ya kalli ni'imomin Allah a tattare da shi yanzu tsakani da Allah ran nan ma na faɗi wannan magana da muke biyan wuta a gida wutan ne ya lakce ƙarshen wata su baka faktar sai ka taika biya ruwa ne fa aka jayo aka samu famfo in ka sha in wata sai ka je ka biya gida ne ka shiga aka baka zauna a ga me shi nan ƙarshen wata ya ce ka ba shi kuɗin haya saboda ka zamna mai a gida dan Allah da annabi ido ɗaya wanda Allah ya maka nawa kake biya wata yanzu mukaddara consideration kenan mukaddara cewa za a ringa biyan facture dangane da ido to yanzu kowa ya faɗi nawa za a ringa biya wata ido nawa za a ringa biya yanzu idan da Allah ma kake ganin komi tarau guda biyu kana ganin nesa kana ganin kusa yanzu in kai ne kake ma mutane idan nawa nawa za su ringa maka a wannan wannan ni'ima ido ba mu je kunne ba da kake ji ai akwai kurame a gari ko wanda su basu yi ba mu zo baki ba ba mu zo haƙora ba akwai wanda basu da haƙora abinci kawai ne su haƙe ba zai ta mana shi ma ni'ima ne ga halshi magana kake yi wanda bai iya magana ni'ima ne hatta da wannan gira wannan ta ido tana da tata ni'ima inda a ce babu gira masana sun ce duk abin da ya taso idan ka zai fada amma saboda Allah gwanin halitta ne sai maka gira in wani abu zai fada sai ta tafi ni'ima ce ta Allah yanzu shi wanda yayi wannan abu wai jira kake sai an ce ma shine cancanta kamar bauta ko shakka babu Allah subhanahu wataala shine mafi cancanta da abota ta mashi kuma yace wal khudu'i wa ta'atil mutlaqa shine wanda za a kaskantar da kai a gare shi kuma a yi mishi biyayya a sake ya ka ce a ta'atul mutlaka shine in Allah ya ce a yi nan kan a da hudin abin da Allah ya ce in tuni ka kama hanya shine ta'atul mutlaka Allah ya ce a tsira sallah ba wai sai an zo da ce maka ba a lokacin sallah yi kawai ka sa a bakon loka daga lokacin sallah ya kai shine a ta'atul mutlaka saboda ya cancanta a mishi wannan amma haka muke a rayuwarmu ha ba adam kenan taurin kanmu sai yasa muke saba ma Allah saboda jahiltar Allah da muke da kuma rashin ba Allah haƙƙin da ya cancanta mu bashi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sai ce wa kullu ma'budin siwahu batil duk wani abin da ake ma bauta wanda ba Allah ba batil to bataccen abu ne bautar da aka mishi batattar bauta ce shi yasa da muka ce akwai inda suna bautata ma wa'ansu abubuwa akwai masu bautar gumki akwai masu bautar rana akwai masu bautar wuta akwai masu bautar shaidan ma su shaidan ne suke bauta ma akwai kuma masu bauta ma mutane ma yan uwansu kuma akwai masu bautata ma dabbobi yanzu a nan cikin mu aka ce akwai masu bautata ma aljannu sai a yi mamaki ko cikinmu suke suna na a cikinmu muna rayuwa da su su ne malaman tsubu masu ma'amala da aljanu in aljanu ya ce a yanka mashi ɗan akuya baki mai jan ido ba su yanka ba wannan ba bauta bace ba azab shi ne a taƙarru ilallah wannan yanka zub da jini ibada ce ba a ma kowa sai Allah amma yanzu kai aljini ya ce ka zubda mishi bakin dan akuya mai jan ido ka tai ka zubda tsakani da Allah ba bauta bace kama aljini bauta ce kama aljini kenan a cikin akwai masu bauta aljini kuma kai in ka bauta ma wani Allah jira kake in aka zo ya ce dan mutane kai in ka mutu aka nan saboda haka mutane su kiyaye kuma ga su nan tare muke mu'amala da su wataƙila ma a cikin gari su suke ba mu sallah wallahi masallatai da yawa ya tsubu ne limamai kuma wasu an san suna yi wasu ne ba a sani ba saboda wasu su wato sana'a saboda aljanna a bayyana take ba ta suke ba kowa ya san wannan dan tsibiri amma daga lokacin sa ce alaga ta malam bismillah aikin maza mushriki ya baka sallah kana tunanin sallah ka ta ƙara gaba shi yasa ahlus sunna suke cewa duk wanda zai yi sallah ya san a ina ne ya kamata ya je yi sallah wane ne limamin da zai baka sallah shin mutumin kirki ne ya dace a bishi sallah inda irin wa'annan ɗan tsibbin ne wa'anda suke bauta ta ma aljanna suke yin shirka da Allah suke hada Allah da wani cikin bauta wallahi in ka bi su ma sallah ka yi banzai in dai ka sani Allahumma sai dai in baka sani ba sai a maka uzuri na cewa kai baka sani ba ne amma daga lokacin da ka sani wanga yana yin tsibbi ka ci gaba da bin shi sallah kai ma dai ka san to kiman zaka ke yi gwara-gwara tun da gudunma ka sake masallaci da kuma yanzu ‘yan wai wannan abin in aka faɗi shi ne wasu a ce a ga wasu na sun suna cewa a ringa raba masallaci ka abu wani sallah ka abu wani sallah dole a faɗi shi wani wanda ake bi sallah ba ma musulmi ne ba saboda yana shirka da Allah in ya mutu aka nan wuta zai je alƙawli ne na Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa man lidh-dhalimin bil ansar Allah ya ce lalle duk wanda ya mutu yana shirka da Allah faqad harrama Allah alaihi Allah ya haramta mashi aljanna ba shi ba aljanna inda ya mutu haka nan wa ma'awahu an-nar kuma sakamakon shi gidan wuta wannan wa shine ta bayyana mana karara gashi na a duniya yana yi to kuma yanzu fi sabilillah mun zama bi shi sallah wanda Allah ya mashi alƙawarin wuta in ya mutu haka nan bai tuwa ba kenan al-ta'atil mutlaqa biyayya wadda take mutlaqa ana ma Allah subhanahu wata'ala ita ne shi kaɗai sai ya ce kuma wa kullu ma'budi siwa ba tsoyin duk wanda aka bauta ma ba shi ba wannan bautar ta zamanto a banza wal bara'atu minhu jami'a kuma ya cancanta a barranta da su a raba hannu da su gaba kida duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ka barranta da shi babu kai babu shi kamar yadda annabi Ibrahim yayi yace innani bari'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin yace daga yau na barranta dangane da abin da kuke ma bauta lokacin da suke bauta mu goma kai yace na barranta da su ni in ubangiji kadai nake bauta ma to haka ya cancanta kowane musulmi yayi ya barranta da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ya tsaya akan bauta Allah subhanahu wataala sai yace ai wa ifradullahi jalla wa ala wahdahu la sharika lahu a kaɗai ta Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa tarayya da shi ba cikin bauta bi jami'i anwa'il ibadati zahirati wal batina dangane da dukkanin nau'i'ika na ibada wa'inda suke a bayyane da wa'inda suke a goye kun ji nau'i ba kaka ce a za ka ta Allah a ayyuka na ibada na zahiri a batini kuma sai amma Allah shirka wa'inda ne ayyuka na ibada na zahiri shine wa'inda suka bayyana kowa ke gani kamar sallah kowa na ganin sallah a zahiri take kamar karatun qur'ani a zahiri yake in ka karanta ana ji to ka kadai ta Allah shi kadai zaka ma wannan ayyuka haka nan kuma wal batina batina shine abin da ya shafi kudin cewa da ta zuci ka sa a ranka Allah shi kadai cancanta abota ta mu kakka bota ta mu Allah kuma a ranka kana ji a wancan ma ya kamata abota ne kakka bota ta mu Allah a cikin ranka kuma a samu ba dan Allah kake yi ka zo masallaci saboda kai ba dan unguwa bane ba kai inda kake ba a sallah ba ruwanku da sallah yanzu ka zo cikin abokanka su kuma cikin su sallah suke yanzu an kira sallah ce to ga ruwan ga ruwan nan kowa ya ruwan za a tafi masallaci to eh ka dai dan bisi ne amma ba wai dan kai zaka yi sallah bane ba kana da niyya a zaka bisi ne dan ka ce wani bi sallah wannan sallah gwara maka kai ta saboda abin da zaka yi ta ba za ta musu ba in ka yi ta ka yi a banza saboda baka yi ba Allah baka kudirce a ranka ba za ka yi ta saboda Allah subhanahu wataala sai ce kaulan wa amalan na ayyukan na ibadan kuma na faɗa da na aiki ayyuka na ibada na faɗa wa inne ne irin su karatun qur'ani irin su qaulu la ilaha illallah irin su al'amru bil ma'ruf irin su annahi anil munkar duka na abubuwan da ka san ibada ce wanda za a furta ta da halshi to in zaka yi ta kayi da na Allah wa amalan kuma wa'inda gaɓoɓinka ne za su aikata bakinka ne zai yi a zukunnawa ce zaka kamar yadda sallah gaɓoɓi suke zukunnawa su yi ibada ga Allah subhanahu wataala su ma gaɓanka a gani suna yin bauta ga Allah shi kare anan daga ciki akwai irin sujada sujada bauta ce kuma gaɓoɓi ne suke yi mutum ya sunkuya sai malamai suka ce ba a sunkuya ma wani wanda ba Allah ba saboda sunkuyo shi nau'i ne na ibada to lokacin da ka sunkuya ma wani kamar ka yi mishi wani nau'i na ibada wanda Allah ne kaɗai ake yi sai malamai suka ce kakka ma'ana duk wani aiki na ibada in dai ibada ne yana amsa sunan ibada Allah kaɗai ake ma ba a haɗa shi da kowa a ciki sai ya ce wala yusraf wa ikhlasu dini lahu kuma a tsantsanta addini da shi shi kaɗai duk abin da zaka yi na addini kai saboda shi wala wa Allah yusrafu shay'un min hali ghairi Allah ta'ala kada a yi ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan na ibada zuwa ga wani Allah ba Allah ba. Kassalat, yanzu malam zai zano mana wasu daga ciki. Kassalat, ya ce kamar sallah. Yanzu sallah, ibada ce wadda ta ƙumshi ababe guda uku. Ta ƙumshi aiki na zuciya, ta ƙumshi aiki na gabai kuma ta ƙumshi aiki wanda yake na furici. Sau da in kana sallah sai ka yi karatu, akwai furici. in kana sallah sai ka motsa gabai suna aiki in kana sallah sai ka kudace za ka yi sallah na Allah aiki na zuciya ke to yanzu wannan sallar da zaka yi so ake yi in zaka yi sallah ka yi ta dan Allah shi kadai sannan kuma ka yi ta dan neman lada a wajen shi kada ka yi sallah dan wani ya gani kada ka yi sallah dan wani ko kuma waɗansu jama'a in ka yi sallah dan waɗansu jama'a matsala shine kayi ibada ita sallah ibada ce kuma sai kai ta dan wani wanda ba Allah ba bayan kuma ibada shi Allah kadai yake ba kaga anan kayi shirka kenan wanda shirka wanda ita take kai mutum wuta ya dawoma a ciki kenan dole ka tsantsarce sallar kai zama to dan Allah sai ce wasiyam da kuma azumi in zaka yi azumi ya zama to dan Allah zaka kal ka yi azumi saboda a gidanku in baka yi ba a baka tuwo ba akwai wanda zai ƙi yin azumi zai zai yi azumi amma ba wai zai yi azumi ne dan yana so ya azumi bauta ma Allah a in bai yi azumi ba a gidansa ba tuwo in wa za ta kashe shi to kawai gwara ma ya azumin kenan kaga wannan bai dan Allah ba shi ma bai tsantsance bautar shi ta azumi zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ba a yin azumi dan wani yanzu masu mu'amala da aljannu watakila aljanni ya ce mashi gobe kakkaci komi sai lokaci kaza ba azumi bane wannan sai kuma kici saboda aljini ya mishi alƙawari zai kama shi kaza to kaga shi wannan ya dauki wani nau'i na ibada ya yi ma aljini aljini kuma halitta Allah ne kaga ya shirka kenan sai ce waz zakat haka nan kuma zakka wal hajj da kuma aikin hajj wal du'a da kuma addu'a roko ba a yin addu'a zuwa ga kowa face zuwa ga Allah subhanahu wataala amma abin mamaki wanda kila ba sani ba inda suke da resistance a cikin mu nan wa'insu sun gani kamar yadda na gani an samu kwanakin ba wata biyu da ta ringa yawo wa'insu daga cikin mutane hausawa sun ta yi ziyara wajen wani malamin su wani shehun su da ya mutu sun zo wurin kabarin sun daga hannu suna addu'a suna roƙon kabarin ta yake rayuwa ta yi tsananin shehu a agaza mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau in rayuwa ta tsanani wa zai kawo agaji amma yau ga wani nan bahaushe musulmi wanda ya kira kan shi ne musulmi za mu ce ya zo wurin kabarin shehu yana cewa shehun da ya mutu wataƙila ma a cikin aka bincika ya zama ƙashi ya zama toka ya zama ƙasa wai a gaban shi ya zo yana cewa shehu ya agaza mana rayuwa ta yi tsanani mai ya yi tsada shehu ku sa hannu wannan halin shi ne al'umma ta kai to kaga dai anan malin ya ce addu'a ba iya daga kowa sai ga Allah ka daga hannu ka roƙi Allah shi kaɗai sai ce kuma wal isti'anatu da neman taimako baka neman taimako kowa face ga Allah anan dole mu bayani neman taimako kala ne kala kala biyu ne akwai neman taimako wanda zaka nemi taimako wanda wanda kake neman taimakon a wajen shi zai iya taimaka maka akwai kuma neman taimako wanda zaka nemi taimako wanda kake neman taimakon fashi da abin da zai maka a wannan halin misali yanzu in nace da Allah ga biro na nan ya faɗi a miƙo mini shi mallam Ibrahim miƙo mini sai mallam Ibrahim ya miƙo na nemi taimakon wa mallam Ibrahim cikin abin da yana iya yi ce ya mini wannan taimakon ba laifi ne ba kai ne kake cikin matsala gidan haya ya ka ana so ka biya kuɗi baka biya ba dele ya kare mai haya ya ce zai gudda ka ka buga ka buga kana kasuwanci ba baka yi ba amma kuma sai Allah bai sa aka dace ba zaka iya zuwa gidan makwabcinka na nan ce Allah ka taimaka mini ka ramta mini kuɗi ko kuma ka bani agaji saboda ina so in biya kuɗin haya ka a tada neman taimako ne wannan taimakon ba laifi ba ne ba amma yanzu wanda yake cikin kunci da bala'i da masiwa ta fada mashi yana so Allah ya cire shi daga wannan yanzu wannan sai ya zo ga kirkiro na masallaci da Allah jama'a bala'i ya same ni kunci na damuwa na rayuwa ya same ni ku hudan daga ciki irin wannan taimakon ba a neman shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala kuma shine abin da muke karantawa a kullun cikin suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai ne kaɗai muke bautata ma kuma kai ne kaɗai muke neman taimakon shi neman taimakon Allah a lokacin da masiwa ta zo shine abin da ake nufi hatta da kafirai fa su ma sun sun san da cewa taimako na Allah ne shine wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun Allah ya ce lokacin da suka hayo kwale-kwale jirgin ruwa ai ruwan da ya san flash tana igiyar ruwa tana wuldawa akwai lokacin da ruwa igiyar shi take tsinkewa sai ya yi sama sai ka gan shi ya yi kwana in kana wurin binne ka zai kuma in yi binne ka sai abin da Allah yi to wa'inda suke yawo saman ruwa sun san irin wannan to su mushrikai a da in suka hayo ruwa in aka gani ruwa ya fara wannan shirman a yanzu masanin ruwa sun sani akwai lokacin da ruwa yake bori yana fama Allah ya kawo wani abu ya haɗi sai su ce a nisanci ruwa a wannan lokacin to su kafirai in suka hayo kwale-kwale jirgin ruwa in wannan lokacin ya zo Allah ya ce da'awu Allah mukhlisina lahu din sai su daga hannu a ce kowa ya koma ga Allah kowa ya ringa adda Allah mun ga mu gare ka Allah ka kubutar da mu Allah mun sani wannan mun mutuwa ce saboda babu saman teku ne gaba baka ganin komi baya baka ganin komi nan ba ganin komi kuma ga ruwa yana nema ya haɗe ku kuma in ya haɗe ku tabbas mutuwa da ku sai a koma gawa sai a koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce da Allah sai su roki Allah shi kadai falamma najahum ila albarri idahu yushrikun in Allah ya fito da su sarari ya fitar da su ruwan bai cinye su ba sai kaga sun koma suna saba ma Allah suna yin shirka sun mance da cewa ajiya da suna cikin halin haulai Allah ne ka musu agashi to a irin wannan yanayin da mutum ke cikin halin haulai ba yadda za a iya nemi taimakon wani yanzu kai in kana cikin irin wa'annan mutanen misali yanzu fi sabilillah ka nemi taimakon wani ka ce a wani ka taimaka mana ko kuma kuna cikin mota sai shofar in naku yana tsaka gudu sai wani abu tire mai kai kuma gashi a saman gola ku talatin a cikin bis sai mota ta fara gilgilwa ta fara shiga zafka daga border kuma cikin daji ne gashi ana gudu sama da saba'in cikin ɗari yanzu a wannan lokacin ya ka ɗau na kusan ka kawa Allah ka cece ni ka taimaki rayuwa ta ina neman taimakon ka ba zai yi ba daga an ga wannan mutane ai ɗabi'a ce ta mutane ba ma sai kan direba ya cire ba ko direba yana tafiya da asuba masu yin balaguro in ya ɗan bayyana abu mai mutane suke cewa hekar ya ce inna lillahi wa inna da gaugawa ma'ana da gaugawa kowa ya koma zuwa ga zuwa ga Allah saboda a wannan lokacin ba wanda zai ka agaji sai Allah irin wannan taimakon shine anan malam yace wal isti'ana da neman taimako ba yin shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala sannan kuma yace wal istighafa da neman kawo dauki shi kuma dauki ba a neman kawo dauki sai lokacin da wani bala'i ya mamaye mutum ya ci ƙaryen shi gaba daya lokacin da Allah ya jarabce ka da abubuwan da yawa yanzu misali akwai labarin da ake bada na mutum uku wa'inda suke cikin tafiya cikin daji sai suka shiga cikin wani kogo iska ta taso sai dutse ya rufe kogon to yanzu anan ba wanda ya san suna cikin dajin Allah ne su uku ne rak kuma duk sun yi sun yi su toye dutsen su hutu abin ya gagara dutsen karfi gare shi ba su iya ture to kaga a yanzu wannan yanzu fi sai lawa zai hudu su sai Allah sai aka ce to kun ga wannan halin da muka shiga kowa ya tuno abin da ya tsakanin shi da Allah ya faɗi ya roƙi Allah da wannan abin da ya dan Allah sai Allah ya taimake mu ya hudda mu kaga wannan sun koma ga Allah ke saboda ba wanda zai sai Allah shine anan kowa ya faɗi abin ne tsakanin shi da Allah ɗayan da ya faɗi dutsen ya buɗe amma ba iya wutowa an fara ganin haske na biyu da ya wuɗe ya ƙara buɗewa hasken ya bayyana ana ganin masu wuce amma ba iya wutowa yadda na uku ya wuɗe sai dutsen ya buɗe gaba ɗaya suka fito to istighasa neman kawo ɗauki ke kamar yadda lokacin da aka tafi yakin hunayi yakin badar afwan yakin badar musulmai da za a yi da kafirai musulmai su 314 ne amma kafirai su 950 ne dubu ba hamsin in kan lissafa za ka gani kusan duk musulmi ɗaya sai ya yaƙi kafiri uku kai ɗaya akan mutum uku kuma musulmai sun tahi yakin ba su da kayan yaƙi da yawa takobinsu bai wuce ɗa goma sha wani abu daga sanda sai itti su kuma kafirai sun zo da dawakuna da takobba da mashina da kibiyoyi in a wannan zamanin da aimatar rami zai yi binne kanshi ya ce yi kun dawo amma musulman wannan haka suka tunkari wa'innan kafiran shi ne suka neman ɗaukin Allah istastarithuna rabbakum fastajaba lakum lokacin da kuka nemi kawo ɗauki na ubangiji sai Allah ka muku ɗauki sai Allah sai ko mala'iku suka taya su yaki sai ka zo da gudu zaka sare kan kafiri sai ga kan ya wuta ka rasa ya aka Allah ya kawo masa ɗauki a daidai lokacin da suke buƙatar ɗauki irin wannan kawo ɗaukin malam yace ba a neman shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wal isti'azatu da neman tsari neman tsari da ake yi ba a neman shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin yau da mutanenmu suke a nan mutanenmu suna faɗa ga shirka an ce ba a neman tsarin kowa sai Allah amma yanzu mutum zai a gida jariri sai mutane su zo su ce mashi wannan ɗin naka kaga yana da wurin jini ka kiyaye bakin mutane ya kamata ka sa mashi laya sai a taya nemo shi wani abu kumshi bai san ma komai ya ce garin gara ta yi eh wallahi kakar nan ba da na tayi naji ana cewa wannan yaron kyau gari shi tuni ya yarda sai ya dar mama dan shi ne wannan layi a wuya dan me ya rata ya mishi wai dan wannan layi ta tsare shi daga cutarwa mutane dan Allah dan annabi layi tana tsare mutum layi za ta tsare ka a'a layi ba za ta tsare ka ba fi sabilillah to wannan ga bangaren jariri kadai ba jaririn ba yau da yawa daga cikin mutanen da muna nan muna mu'amala da su manya ne suna nan suna neman tsari daga wajen wasu wanda ba Allah ba duk duniya ba wanda tsari ta wanda ba Allah ba amma su diya wasu suna da kiri a sassan su baka sani kuna tare da su tsirin mine ne tsari ne wai in wani bala'i ya taso kawai bat wani abu zai zo ya ja su bar waya su kuma aqida su ce haka ne wannan abu zai tsare su wannan aƙida ce ta shirka in kana da shi maka hudda ba wani mai tsarewa sai Allah shi yasa a addini aka karantar da mu al-mu'awwidatayn wa inna falqi da nasi da atul kusyum annabi sallallahu alaihi wasallam ga addu'i da yawa da karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda rana ta fito ya karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim guda uku rak hammar ita ta ba abin da yake cutar da shi in dai ka rada annabi gaskiya ya faɗi kai wannan ka gwada ka gani ba ya kasa ta laya Allah ne zai kare ka kuma kana iya sa laya wani abin ya zo kuma ya ritsa da kai ito tunda Allah ne ke kawo abu kenan neman tsari bayan shiga kowa sai ga Allah subhanahu wataala sai ce wan nadri haka nan kuma da addawar shine annadar addawar shine kayi alƙawali zakka yi kaza in aka maka kaza kayi alƙawali Allah in ka taimake ni na yi arme a dibul bansan ni kuma na alkawali insha Allah zan azumi talatin wannan adda wani ba a yin shiga kowa sai ga Allah kuma in ka yi shi dole in Allah ya baka abin da kake so dole sai ka cika ko ka mata sai an rawo duk wanda ya adda wal Allah in ka muni kaza zan yi azumi kaza to in Allah ya mishi abin da yake so ba wannan adda wani ya zama wajibi a kan shi ko yau ya faɗi mutu wajibi ne waɗanda su ci gada shi su zo su raba in azumi ɗari biyu ne ma su raba sai sun ramu haka malamai suka ce sannan malam ya ce wazzafi da yanka a zuba da jini shi ne muka yi bayanin shi da su ba a zubda jini dan neman kusanci ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da kuka yanka wani abu kuka zubda jini ko da kuda ne ko da kuda ne in dai an zubda jinin shi ne dan saboda wani abu na bauta in dai ba Allah bane ba an yi shirka shi zama da misali yanzu da mutanen da suke zubda jini dan saboda aljannu wannan masu bauta aljannu kenan saboda bauta ce ka yi magana da aljini wani ya kama kukan shi ya ce kaso shi ta ja baya da Allah a taimaka mashi suke magana da aljini sai ce to a nemi dan akuya baki mai kunne harare sai a yanka sai ka ce mashi za ka waka akuya a yanka in aka dan akuya ya ce kai yau gidan mala an yi da biki bari mu je mu sha girki kun sha girki amma zinin da aka zubda na shirka ne ga Allah wannan malamin mushriki ne bai halatta abin shi sallah ba ko da shine limamin unguwa shine gaskiyar magana saboda shi shirka yake ga Allah kuma ya fita daga layin addinin musulunci saboda duk wanda ya shirka da Allah in dai ya mutu akan haka nan bai tuba ba mun faɗi sakamakon inda wa yi shirka billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata wa ma'awahu an sakamakon shi wuta ne kenan zubda jini ma ba a yin shiga kowa sai ga sai ga Allah subhanahu wataala yace wa tawakkul haka kuma da yin tawakkul tawakkali ka mika al'amuran ka gaba da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai ga Allah kadai ake wannan wal khawf da jin tsoro ba yin tsoro ba nan ana nan ana tare mutane ana ba su kashi ba irin wannan ba tunda tsoron jin tsoron kala kala ne jin tsoro na cutarwa da amfanarwa ake nufi in ka huta daga nan sai yayi zakkai nan sai kaga wani ya zo da gudu jikinsu da jini da birni sai ce wasu ne a nan kashi suke bada sai ka ji tsoro ka sake hanya to ba irin wannan tsoron ba ake nufi tsoron da ake nufi shi na wani ya zo ya ce ka je ka gani sai ka yarda zai cutar da kai ba abin da zaka gani kullum yasi bana illa ma ka taba Allahu lana wa maulana ko kuma wani ya ce zai amfanar da kai wani abu babu wani wanda ya zai amfanar da kai da wani abu wanda Allah bai rubuta maka ba kullu ini ilistamatil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu lak wala in istamau ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in karkatahu Allahu alayk annabi ya faɗi kuma mun yarda in ka yarda da wannan baka bukatan ku ne kenan tsoro ana yin shi ne ga Allah subhanahu wataala sai ce kuma warraja da kuma fata ko kuma bege ka ringa kammuna cewa rahama Allah za ta zo nan kusa Allah zai kama ka ɗauki a halin da kake ciki mutum nawa ne wa'inda muka sani suna cikin kuncin rayuwa rayuwa ta same su amma su je wajen wani su miƙa mai hannu ba su iyawa saboda ba su ɗebe ƙauna ba suna sa ran cewa Allah ya san da su kuma zai waiwaye su to irin wannan abun ba in shiga kowa sai ga Allah wal sannan kuma da ƙauna ba in ƙauna ga kowa sai ga Allah ba ina nufin ba ka so matarka a'a je ka so matarka ba laifi ka so ƴan uwanka ba laifi ka so iyayenka ba irin wannan so in ba irin so inda zai sa ka bi mutum bi na makabata in yayi maka umarni ka bi in yayi maka hannu ka bi kamar yadda son da zaka yi dole ne mutum a zaci sai ya so ubangiji sama da kowa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'un nan yayi magana akan soyayya ga Allah kenan soyayya ga Allah ita ce farko a zaci kowane musulmi irin wannan so in shi malam yake magana ana sai ce kuma wal inaba da komawa zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum faslimuna kuma zuwa ga Allah duk abin da ya zo muku na kunci ko na wahala ko na komi ku mai da al'amarin ku gare shi ga baki da wannan shi mawalan yace ba yin shi ga komi sai ba ga kowa sai ga Allah sannan kuma wal khashiya da jin tsoro ka dinga jin tsoron Allah tsantsan tsoron Allah a zuciyarka ba wanda ake ma tsantsan tsoro a cikin zuciya face Allah saboda Allah ne yake da azaba a ranar kiyama in ba a ji tsoron shi ba sai ka ringa jin tsoron azaba Allah sai ci kuma والتذلل da kaskantar da kai babu wanda ake kaskantar mu da kai face Allah ba a rabu daga kaskantar da kai kana mai neman wani abu a wajen wani irin abin da kaskantar da kan da zai kai ga mutum ya fita daga cikin yanayi na dan adamtaka sai ga Allah subhanahu wataala ya ishe mu misali sallar da mutum yake yi za ka yi sallah ka yi tsaye ka tsugunna ka ƙara miƙiya ka kai goshinka ƙasa kaskantar da kai ne akwai wanda shi a tarihin gidansu ko haka ba su isa ba su mamutu ba ka isa ba su maka haka ballantana su kai goshi ƙasa a lokacin in ka kalli sallah zaka gani akwai kaskantar da kai gabawa da yake gaban ubangiji saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al musalli yunaji rabbahu shi wanda yake yin sallah yana munajati ga ubangiji shi kana gaban ubangiji ana so ka yi ka kaskantar da kanka a gare shi sai ce wa ghairiha min anwa'il ibada da sauransu daga cikin nau'ika na ibada wa an yi Allah ta'ala kuma in za a bautata ma Allah din a bautata mashi bi bil hubbi wal khawfi war raja'i jami'a da abu guda uku a bautata mashi da soyayya a bautata mashi da tsoro kuma a bautata mashi da fata da kuma bege da rashin ɗebe kamunan rahamashi in ka bautata ma Allah da soyayya kadai zaka fada cikin gulatu sufiya wanda suka ce su suna bautan Allah ne ba dan tsoron azabar shi ba ko kuma suna so aljanna shi da take wajen shi yasa su ba a wai kawai su san Allah ne kadai suke shi yasa suke bautata mishi wannan kuskure ne ka bautata ma Allah saboda kana san shi kuma ka bautata ma Allah saboda kana tsoron ya maka azaba sannan kuma ka bautata ma Allah saboda kana kamnar ya saka aljanna wannan shine abin da yake aqida ta ahlus sunna wal jamaa in ka ce zaka bauta ma Allah saboda tsoro kadai zan bauta ta mushi dan kai yasa da huta kadai kai kuskure zan bauta ta mushi dan saboda ina so ya sa na aljanna kadai irin yanda murji'a suke kai kuskure kuma in ka ce zaka bauta mushi saboda so kadai shi ma kai kuskure sai ka gama ukun nan sannan bautar ka ta cika bauta kai saboda kana san Allah saboda kana tsoron azabar shi sannan kuma saboda kana san aljanna shi sai ce wa ibadatuhu bi ba'dha duna ba'din dalal ka bautata ma Allah da ɗaya daga cikin ukun nan ba tare da ka haɗa ukun gaba ɗaya ba bata ne wa khulasatu mal yace a takaice tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bi af'ali ibada tauhidul uluhiyya shine kadai ta Allah subhanahu wata'ala bi af'ali ibada da ayyuka na ibada duk abin da ka san sunan shi ibada kakka yi shi ga kowa sai dan Allah shi kadai kada ka sa wani a ciki in ka sa wani a ciki wannan aikin ya lalace sai ce wa yusamma aidan tauhidul ibada kuma wannan tauhidin ana kiran shi da tauhidul ibada saboda kurawar lokaci anan ya kamata mu tsaya kenan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ba mulada kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh